والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشيني مجلس مو نحم سند بير تشب تشب kuma insha Allah yau ne za mu sauke wannan littafi na kitabun tauhid abubuwan da muka karanta Allah ubangiji wanda muka karanta daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda kuma kurakurai ne muka yi Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji yau za mu shiga babi na ƙarshe a cikin littafin babu ma ja a fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadari tunda muna maganin kitabu tauhid ne girmama Allah yau biyar ne ko ga rabi ustani to shida ga rabi ustani 1447 ɗaya kirgen kuma yau 27 ba 28 ga watan September 2025 shine rana da muka sauke littafin so ina ga ya dace ku rubuta akan littafin ku kowa a littafinsa ga ranar da aka sauke jiya muke karatu da wasu mun zo wani babi da alƙalai a nan gurin mun zo wani babi wani daga cikin alƙalai wani lauya yawwa yake cewa jiya 27 ga Septemba wannan babin da muka yi yanzu shekara guda a bayan mun maimaita babi din shi ma 27 ga Septemba muka yi wannan babin to haka yanzu wasu abubuwan al'ajabi za su iya faɗowa kan karatu so ya dace a sa date da muka sauki Allah ubangiji kuma ya ba mu ikon dawowa kansa saboda ba za a gaji da karanta tauhidi ba ta Allah da girmama Allah to yau babi na ƙarshe ma a ciki sunan babin wa ma qadarullah haqqa qadari su fa kafirai wallahi ba su girmama Allah ba iya girmamawa Allah mai girma ne duk wanda zai wa Allah shirka ya nuna ga wani zai iya aikin da Allah yake yi ga wani zai dauki sifa ta ubangiji to nan ai ba ma mushrikai bane mu yanzu har musulman ma ma qadarullah haqqa qadari musulman ma basu girmama Allah ba ka duba da yadda ake walakanta ubangiji ake walakanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunan watan aihuwansa duk mai hankali ba zai yadda da wannan abu ba duk mai hankali har wanda ya yadda da ayi hakan ba wanda ya yadda da ayi bikin maulidin ayi wahayi inda yana da hankali abin da ake aikata ya san ko kiristoci ba za su yi wannan abu an cin mutuncin annabi ne in ƙasa ce mai shugabanci na addini wallahi ɗaukan mataki za a yi ga duk wanda zai wa annabi irin wannan abu ka yi wa annabi irin sakarcin nan ta'addanci ma ni zan kira shi ka zo annabi ka haɗa maza da mata ana rawa ana kiɗa to haka ya uwa ubangiji ma ba a girmama shi yau babin nan girman allah za mu karanta malam ya kawo mana aya guda daya wanda ayoyi duk duk abin da ka karanta wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid duk abin da ka kalla yana nuna aya ce cewa Allah shi kadai ne ko fankan nan ka kalla waye fankan nan waye kera ta to sai ka ce ai bature ne Allah ya bashi da barbaro yayi baturen ma ya halicce shi to shi baturan wa ya koya masa ina wanda ya koya masa ina wanda ya koya wanda ya koya wa duk abin da za ka gani kawai Allah shi kaɗai ne wallahi ka tsaya ka yi tsam ka kalli jirgin sama ka ga ya yi ukun masallacin nan don yana tsaye ne kake ganinsa ƙarami ko ka zo kusa da shi za ka gan shi ƙarami ne amma sai ka ga an ɗauki akwati masu 50 kg guda 500 an saka a ɗau mutum ɗari biyar a saka duk akwati mai 50 kg ba sai mutum uku ne za su daga ta cikin kwanciyar hankali mutum ɗaya dai ƙarya ke daga amma jirgin nan ya daga mutane gaba ɗaya ya yi sama da su ya yi gudun da sai an yi mota sai an yi times 4 tun da speed ɗinsa na tafiya 300 an wani abu mota nawa take tafiya wata motan kana kai ta 120 ta fara kada kuma ya haukan iska kuma babu taya faru ba taya la ilaha illallah waya ce ka daura bel Allah kai ku lafiya kawai to duk waɗannan zai nuna maka girman Allah ne to yau ayar da zamu karanta aya ta farko ta gaban mu Allah ya ce wa ma qadarullah haka kadrihi mushrikai wallahi basu girmama Allah ba iyaka girmama watan da har suna masa shirka har suna hada shi da wani a wajen bauta yadda al'amarin yake bayan Allah ya nuna basu girmama shi ba sai ya bamu misali wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah duk ƙasan nan da muke zaune ba an ce mana ƙasa guda bakwai ba ne wannan saman ƙasan da muke guda ɗaya ce fa ba wanda ya taɓa ƙure ta ko gombe yanzu ba wanda za ka ce musu ya kewaye gombe ta ko'ina to balle gombe state balle nigeria balle afirka balle ka hada da asia da, europe da ina duk duniya a ce to nan ƙasa ɗaya ce fa ba wanda ya taɓa tono ya ce ya zo ƙarshe kuma ƙasa ta ɗaya ake to akwai ta biyu akwai ta uku har bakwai Allah shi ya san mai ajiye to ƙasan nan guda bakwai da yawansu da girmansu na ran tashin alkiyama dankar Allah guda ɗaya ce kamar danka ɗaya ce ba za mu faɗa dankar Allah ɗaya ba ma kamar danka ɗaya ce yadda za ka danki abu duka tattare shi ba yadda na nuna nan ba fa ba yadda na nuna nan ba fa irin nasa Allah irin nasa nasa to danka ɗaya zai wa saman ƙasan nan gaba ɗaya sannan wasamawatu matuyatun bi yaminihi sammai kuma guda bakwai din nan wanda ba wanda isa ce nayi haka daga karshen sama to ba ɗaya bace sama bakwai ne akwai al'arshi akwai kursiyun kursi akwai ruwa tsakanin sama ɗaya zuwa sama ɗaya sai an yi tafiyan shekara 500 ba 500 tamu ta duniya ba 500 ta lahira sai ka tafiyan shekara ɗari biyar kakaninka wajen guda saba'in sai kai wannan tafiyan sannan ka yi mai sannan ka ƙure ta guda ɗaya kenan to dukkansu matoyatun biya mini Allah zai naɗe su da damansa Allah duka hannayensa dama ne ko an kira wani hagu wani waje wani hadisi ya nuna shimal to ko da an faɗi haka function ɗinsu duka na hannu na hadada musu ke to gafa sama da ƙasa duka dankar ubangiji ce dan a nuna maka girman ubangiji ne shi yasa a ƙarshen ayan Allah ce subhanahu wata'ala amma yushrikun kai girman Allah ya yawa amma a haka kuma suke shirka da shi a haka suke shirka da shi to sai aka kawo mana hadisai waɗannan hadisan kadai mu karanta su mu fassara ba sharhi kadai ya ishe mu tauri amma kafin mu ce wannan ayar tana tabbatar mana da sifa na sifofin Allah cewa Allah yana da hannu ya hannun Allah yake Allahu a'lam ba mu sani ba in ka kuskura ka kai tunani irin naka ma ka zama ba hukaci ba a kuma sifanta shi shi dai ya gaya mana eh mun yadda ba mu san yadda nasa yake ba kuma qur'ani ne wa ma qadarullahu haqqa qadari والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه saman nan gaba ɗaya za a asir Allah zai naɗe ta ne a hannun damansa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun to sai malam ya kawo mana hadisin Abdullah ibn Mas'ud jaa habarun min al-ahbari wani babban malamin Yahudawa masanin ilimi wanda ya kai karshe a ilimi domin duk littafin da Allah ya saukar abubuwa na kadaita Allah duk abu ɗaya ne a ciki yanzu wannan babban malamin yahudawan ya zo shi ya karanta wa annabi sallallahu abin da yake cikin attaura to ya ila rasulullah sallallahu ya zo jama'a zalafa faƙala ya muhammadu ka san shi ba zai ce ya rasulullah ba tunda mugu ne ba wai bai yadda ba ya san annabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma da ke makiya ne sun yi azama sai sun shiga wuta ya ce ya muhammadu saboda in ya ce ya rasulullah ai ya bada kansa ya Muhammadu ya kai annabi inna najidu mun samu a cikin littafin mu na at-taura annallaha yaj'alu samawati ala isba'i Allah subhanahu wataala zai saka samomin na saman nan gaba ɗayan su a yatsarsa guda ɗaya a yatsa kwaya ɗaya irin ta Allah babu alam ya take kun ga duka saman a yatsa ɗaya wal ardina ala isba'i kasan bakwai din nan gaba ɗaya yatsa ɗaya wash shajaru ala isba'in duk bishiyoyin duniya a yatsa ɗaya yanzu kamar can da aka nuna mana Allah zai musu danka daya yanzu sai ana nuna mana kowanne ga inda yake kowanne ga location ɗinsa amma Allahu alam mun san ya yake bana Allah walma ala isba'in ruwa na duniya gaba daya a yatsa ɗaya ta ubangiji wasara ala isba'i duk wata taɓo da ƙasa a yatsa ɗaya wasa'irul khalqi ala isba'in duk sauran halitta kuma da ba ambace su a nan hadisin ba su kuma a yatsar ubangiji gaba da ba shikenan duk duniya ta hawa hannun ubangiji ba fa yaqulu idan Allah ya tattara komai a danƙasa guda ɗaya din nan duk duniya komai da komai ya danke ta sai ya ce musu Allah sai ya gaya musu anal maliku ni ne fa mamallakin kowa da komai in dai mulki kake magana ni ne mai mulki mulkin ma ni ne shi ni ne mai mulki ya ɗauki sunansa guda ɗaya suna ɗaya fa kaɗai ya ɗauka a cikin sunakin Allah da ba su da iyaka ya ce anal maliku to wannan bai hudan ya gama bawa annabi labarin hadisin nan fa dhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi dariya saboda murna hatta badat nawajizuhu har sai da fiƙarsa haƙwarinsa sai da suka fito kaga dariya har haƙwarinka a ga farin haƙorin ka an san ai dariyar ta kai dariya murnan ta kai murna tasdiqan liqaulil hibar yana gaskata maganan wannan bayahudan tunda ya san magana ce da ce da ayan qur'ani thumma qara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayan da muka fassara da su wa ma qadarullah haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah al aya kenan wannan hadisin da wannan bayahudan ya kamar kamar yana fassara wannan ayan ne annabi yana sane da shi dama kenan Allah ya saukar da wani abu a cikin attaura Allah kuma ya labarta wa annabi labari ba yahuda ya zo yana ƙara karantawa annabi dama ya san da labarin ya ƙara gaskata shi murna saboda girmama Allah wa fi riwayat li muslim wa riwayat muslim wal jibala wash shajara ala isba'in da duwar wasu da bishiyoyi a yatsa daya summa yahuzzuhunna fa yaqul ubangiji dukan su zai karkara su jijjiga su mene a ciki wannan ba komai bane sai Allah sai ya ce anal maliku anallah ni ne mamallaki kuma ni ne Allah wani ya isa yi magana wani ya isa yi magana Allah ya ji kankala rawi wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta imam al bukhari yaj'alu samawati ala isba'in dukkan saman za a sa su akan yatsa daya wal ma'a wa thara ala isba'in da ruwa da tabansa duka za a sa shi a yatsa daya wasa'ir al-khalqi ala isba'in sauran halitta duk Allah subhanahu wataala kan yatsa ne gaba daya saboda girman Allah akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wali muslimin an umayr an umara marfu'an a wani hadisi yazo daga muslim daga sayyidina umar shi ma marfu'i ne wannan hadisi din ko haka ne ko marfu'an yazo marfu'i yatwi Allahu as-samawati yawm al-qiyamah haka ne ko Allah subhanahu wata'ala zai naɗe sama gaba ɗaya ran tashin alkiyama sun ma ya aku zuhun na biye da hiliyumna sannan ubangiji ya ɗauke su da hannayensa na dama sun ma ya ƙulu sai Allah ce anal maliku ainal jabbaruna ni ne mai mulki na kankat ina wani mai ji da kansa shi ma yana da mulki ya yi magana ainal mutakabbiruna ina ba su jiji da kai a duniya suna ga in ba da su ba za a yi komai ba yau ina suke dukkan su a cikin dankar Allah suna hade da awaki da dabbobi da karnukan gidansu da aladu duk an danke su an hade su waje guda don Allah wannan hadisan da sifofi na ubangijin nan me zai sa mutum ya girman kai a wannan rayuwar tamu Allah ka yafe mana thumma yatwi al-aradin as-sab sai Allah sai kuma ya nada kasa thumma ya'khudhuhunna bi shimalihi ya rike su da da hagunsa wannan malamai suka tabbatar Allah yana da hagu yana da dama wasu wasu suna korewa a'a Allah ya tabbatar hadisin muslim ingantacce Allah yana da hagu yana da dama babu ka kore shi sai dai function din su duka function din dama ne wannan shine magana da Sheikh Usaimin ya duka function din su na dama ne amma to in ma an ce Allah yana da hagu yana da dama kai wani irin kokolwa ne zaka yi tunani zaka yi tunani irin naka ne in an cewa ne hagu da dama an san hagunsa mai matsala ce to ta Allah haka za ka ɗauke ta ai har abun halitta ma kwanda shi hagunsa ta fi masa alheri ko ba haka ba ne ko not za a yi za a ga shi da hagu zai kayansa to bangiji yana da hagu yana da dama amma ba irin namu da za mu ce hagunmu na kasassiya ce mai matsala ba a komai na Allah completely ba na ƙasa a cikinsa wani hadisi ya ce wakilta ya dai hiyami dukkan hannayensu guda biyun function ɗinsu irin na dama ne ba irin namun da za ka ce ɗaya tana da na ƙasa ɗaya ba ta a'a ba irin na Allah ba to nan haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana anan ai annabi ya tabbatar mana ya akhudhu hunna bi shimalihi zai dauke su da hagunsa sun mai kulu anal maliku ainal jabbarun Allah ce ni ne na kai isa a wajen mulki ina masu ji da kansu ainal mutakabbirun ina masu girman kai da suke walakanta mutane suna ga su wasu ne yau ina suke wa qala ibnu jarir ibnu jarir tabari yake cewa haddathani yunus akbarana ibnu wahabin Yunus ya ba mu labari, Ibn Wahab ya ban labari, kala Ibn Zaid, Ibn Zaid yake cewa haddathani abi mahaifina ya ban labari, kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi kuma ya jiyo shi, ya jiyo manzon Allah yana cewa masamawatu sab. Saman bakwai din nan ba komai bane fil kursi idan ka jefa ta a cikin kursiyullah. Wasi a kursiyuhu samawat din nan. Ba Allah ba yana da kursi ba, ya ba mu labari a Qur'ani, to al kursi din sa wasi a wasi a kursiyuhu samawat wal ardh. girman kursi ta fi sama da ƙasan nan fa to ita wannan masamawata ita wannan saman da kuke gani in an jefa ta cikin kursi illa ka da rahima sabatin ulqiyat fi turs kamar kwabo ne ko sisi ne guda bakwai ake ka san sisi ka san kwabo har kwabon ma baka sani ba bincika fa wanda lafa da me zan fassara masa dan me zan fassara masa ne shi kam ka san kwankwala ce kamar dan kwankwala ce ne dan yara ku gane ko wani abu da muke da shi yanzu mai kama da shi ne kam eh kamar shi dai kwaya bakwai ka samu wani babban tire ko sulke irin na yaƙi din nan abin da ake me sunan abin ne a wanda ake tare kibiya me sunansa garkuwa mai faɗi ɗin nan kaɗan zuba ‘yan ƙwaya bakwai a kai to girman kursi in ka haɗa ta da sama to kamar haka ne kaga girman nata ya wuce duk yadda kake tsammani kaga girman saman nan fa to kenan kamar za ka jefa kamar sama guda ashirin a cikin kursi su bata kursi ita kaɗai fa halittar Allah ce ita kaɗai wanda Allah baya bukatanta ba abin da ubangiji yake da ita wasu wai an ce ar-rahmanu ala arshi stawa in an ce ubangiji ya daidaita akan al'arshi ko an ce wal kursiyyu mawdi'ul qadamain shi kuma kursi shine wajen sawayen ubangiji wa ya gaya maka ubangiji yana bukatan sa sai wai sai mutane su fassara ka dauka yadda nake zaune kan kujerar nan nake bukatan ta an ce Allah yana da abin nan al'arshi ya daidaita akan arshi sai su dauka wai yana bukatan ta ne a'a al'istiwa ma'ana irtafa wa ala ya ɗaukaka ya ɗaukaka kanta baya bukatanta saboda su ne salittun da suka fi kowanne ƙololuwa to dukansu Allah ya ɗaukaka a kansu to haka yadda girmanta take in ka jefa duniyar nan ba za ta ɓata ba ai za ta ɓata ba za ka san labarin ta ba faƙala wa ƙala abu dar abu dar sai ke ce radiyallahu anhu sami ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mal kursiyyu fil arshi illa ka halqatin min hadirin ulqiyat baina dhahri falatin min al arshi shi kuma kata da ya ƙara fassara aya ai fassara eh yana fassara girman kursi sai ke cewa mal kursi wannan kursiyun da ake tabamu da wasai a kursiyuhu samawati wal ard ita kuma in ka jefa ta cikin al arshi to ka halqatin ne kai ka ce wata 'yar sarƙa ce na mata 'yar ƙaramar sarƙa ko ɗan wani zobe ko ɗan wani zare aka jefar da shi bai na zaharai falatin min al'arzi ka duba wani jeji kana kan jirgin sama sai ka sakota sarka ka sakota daga jirgin sama ka sakota a wani jeji sai a ce mutane su je su nemo ta za a sami ta to yadda kursi take kuma in ka jefa ta a cikin al'arshi ita kuma ita ma haka ne to sai aka ce mai wani ibn mas'udin wani ibn mas'udin daga ibn mas'ud kana bayna sama'id dunya wallati taliha da tsakanin saman duniya da wacce take binta 500 am tafiyan shekara 500 ne duk wayannan fa girman abin da muke faɗan nan fa sune ubangiji zai musu damka ɗaya irin nasa wa baina kulli sama'in 500 am haka tsakanin kowace sama shekara tafiyan shekara 500 wal arshu fawqa al ma shi kuma al arshin yana saman ruwa kun san ai mun ce al arshi yafi al kursi wallahu fawqa al arsh Allah kuma yana sama da al arshi din wala yakfa alaihi shay'un min a'malikum amma ba abin da yake buya masa daga ayyukan komai Allah yana gani saboda Allah shi mai girma ne Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum Allah shi ne la'ilaha illahu shi ne alhayu rayayye alkayyum tsayayyen da baya shake. La ta akuta husinatun wala na'um, gyangyaɗi baya kama Allah balle ka ce Allah ya yi bacci. La ta akuta husinatun wala na'um, man zalladi ya shafa'u inda hu illa bi, haka ne ku? Man zalladi ya shafa'u inda hu illa bi izini. Ba wanda zai ceto a wajensa sai da izinin Allah, ba wanda ya isa, man kowaye har annabi sallallahu Alaihi wasallam. bai sai ce to sai Allah ce je kai wasu ya kursiyuhu samawati wal ard kursiyunsa ya game sama da ƙasa haka Allah yake to duk girman wani abubuwa dan kade ce a wajen Allah subhanahu wataala wa ibn mas'ud qala an karbo daga Abdullah dan Mas'ud yake cewa bainas sama'i dunya okay mun yi wannan ko akhrajahu ibn mahdi ibn mahdi ya rawaito wannan hadisi ne an hammad ibn salama daga hammad dan salama an asim daga asim an zar daga zar an abdullah daga abdullahi wa rawahu bi nahwihi al-mas'udi haka kuma al-mas'udi ya rawaito ko ka tabbaci irin wannan hadisin da muka faɗa saboda nuna girman Allah an asim daga asim an abi wa'il daga abi wa'il an abdullah daga abdullahi qalahu al-hafiz az-zahabi haka hafiz az-zahabi ya faɗa Allah ya masa rahama wa lahu turuqun kuma hadisin yana da hanyoyi da yawa da yake fassara ayan kuma yake nuna mana girman Allah yanzu ga wani sai kawo mana hadisin an ibn abbasin an al-abbas ibn abdul muttalib daga abbas babban annabi dan abdul muttalib Allah ya kara musu yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa hal tadruna kan baina sama'i wal ard wai kun san annabi ne yake tambaya kun san nisan tafiyan tsakanin sama da ƙasa qulna Allahu wa rasuluhu alam muka ce Allah da manzonsa ne suka sani sai annabi ya ce bainahuma masiratu 500 am tsakanin su tafiyan shekara 500 ne wa min kulli sama'in ila sama'in masirati 500 am daga kuma kowace sama zuwa sama tafiyan shekara 500 wa kitabu kulli sama'in masiratu 500 sana kaurin kowace sama kuma kaurinta tafiya tsakaninta da tsakanin tafiya 100 to kaurinta kuma sai ka tafiyan shekara 500 baka baka gama keta ta ba wa fawqa as-sama'i as-sabi'a baharun daga kuma tsakanin sama ta bakwai shi kuma akwai kogi baina asfalihi wa a'lahu tsakanin kasan kogin da ƙarshen kogin kama baina sama'i wal ardi kaman tsakanin sama da ƙasa sai kai 500 sau 14 kenan ko ba haka bane ka dauko tun daga saman bakwai kai sama bakwai kai tsakanin saman bakwai da ƙasa ba takwas ba ka yi bakwai shi goma sha biyar maki ruwan da Allah ya tanada wa kana arshihu alal ma to amma wallahu ta'ala fauka zalika Allahu akbar Allah kuma duk yana sama da wannan shi ba shine mahallicinsu Allah mun tuba shi ba haushe in ya ga girman Allah ya karanta girman Allah ya karanta girman Allah sai ce Allah mun tuba ha ma'ana ya za a yi Allah mai girman nan har kai sakaci a wajen bauta masa har kai sakaci ka saba masa Allah ka yafe mana Allah ka amsa mana Allah ka tausaya mana walaysa yakfa alaihi shay'un kuma ba abin da yake buyawa Allah Allah yana ganin komai min a'mali bani adam na daga ayyukan bani adam shine ayar da nake so na karasa wasi akursi samatu wal ard wala yaudu hifdhuhuma wa huwa al aliyul azim wala yaudu hifdhuhuma wa anna allaha qad ahada bi kulli shay'in ilma komai Allah yana sani Allah shine madaukaki zan cika mana karatun da maganan me me fatahul majid Abdurrahman ibn Hassan Ali Sheikh Allah ubangiji ya masa rahama yake cewa hadhihi al-ahadith waɗannan hadisan da muka karanta a kitabut tauhid wa ma ma'anaha da wanda suke da bakwatan kwacin ma'anarsu ma'anarsu tadullu ala azamati tadullu ala azamatillahi tana nuni a bisa girman Allah wa azimi qudratihi da girman kudransa wa izami makhluqatihi da girman halittun Allah yanzu ba magana yanzu ba maganan ba girman Allah ma tukuna ake so ka fara gani ba girman abin da ya halitta abin da ya halitta ma ya isa to shi ya halicci wannan to ya Allah yake ya wuce duk inda kake tsammani wa qad ta'arrafa subhanahu wa ta'ala ila ibadihi bi sifati ubangiji da kansa ne ya sanar da mu sifofinsa a ayoyin qur'ani ya umarci annabi ya karanta mana kuma a hadisai wa ajaiba makhluqatihi Allah ya nuna mana abin al'ajabi na halittun Allah subhanahu wa ta'ala to ko bakin kogi kan je dorinar ruwa ta fito ka kalle ta Allah ne halicce ta Allahu akbar wa kulluha tu'arrafu wa tudullu ala kamali dukkan su suna sanar da mu suna nuna mana girman Allah ne amma a haka kuma kafirai suka ji suka ji suna yi wa Allah shirka a haka zaka samu wani yana daukan sifofin Allah ya bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya dauki sifofin Allah ya bawa waliyi ya ce Allah shi ma waliyi mai taimakonsa ne waliyi zai masa kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai masa kaza annabi zai yi kaza sallallahu alaihi wasallam ya dauki sifan Allah ya bawa annabin Allah ya walakanta Allah ya walakanta annabin kuma to da kace mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki matsayin da bai kai ba ka dora shi a wajen ha walakanta Allah wa ma qadarullah hakka qadarihi wa annahu huwal ma'budu wahdahu wannan yana nuna mana Allah shi kai za abotawa la sharika lahu fi rububiyyati wa ilahiyyatihi kar ka hada shi da kowa a bautarsa a halittunsa a ayyukan Allah haka kuma bauta masa wannan tana juna mana kuma yana tabbatar da sifofin Allah masu girma kamar da tabbatar da sifa ta hannu ya tabbatar da sifa ta dama ya tabbatar da sifa ta hagu ka tabbatar da su ba tare da ka canja su ba ba tare da ka ƙara wani bayani ba ka tabbatar wa Allah sifofinsa za ka yi tanzihi wa hadha huwa alladhi dallat alayhi nususul kitabi was sunnah wannan shine abin da bayanai na qur'ani da sunna suka tabbatar wa man tabi'a bi sani wa iktafa atharahu ala al-islam wal iman wannan shine abin da Qur'ani ya tabbatar wa alaihi salaful umma kuma shine salaf yan baya sahabbai suke kai wa wa immatuha haka kuma immatu salaf duk akan wannan karatun da muka yi akan su suke wa man tabi'ahum bi isani da duk wanda suka zo bayan su suka dauki irin karatutukan su da koyarwan annabi akan irin wannan karantarwar suke waktafa atharuhum suka bi karantarwar annabi alal islam akan musulunci wal iman da imani wannan shine karantarwa mana yake cewa ka kula da waɗannan hadisan hadisai ne da suke nuna maka girman wa ta'ammal ma fi hadhihi al-ahadith as-sahiha min ta'zim an-nabi sallallahu alaihi wasallam ku duba waɗannan hadisan yadda annabi yake girmama ubangijinsa yana faɗan girman ubangijinsa wanda shi kada ya dace a bautawa kar a hada shi da kowa kar ka dauki sifan Allah ka bawa wani Allah shi ne Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbar Al-Quddus As-Salam Malikul Mulk Zul Jalal wal Ikram wa'annan su nake duka shine masu karka yadda kai ka saka wani ka dauki wani ka bawo ko annabi ne ko mala'ika ne Allah shi kadai yake wa ma qadarullah haka kadari kafirai kuma su yi haka ba Allah kamar jagoranci anan gurin zamu dakata za mu shiga sabon littafi gobe insha Allah ta'ala za mu fara ahlari subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh